اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawa don ci gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari muna fatan Allah mana muwafaqa da abin da za mu karanta Allah mana muwafaqa da abin da za mu saurara Allah sa abin da za mu karanta da saurara ya zama sanadiyar tsira da yin duniya da lahira muna yau juma'a bakwai watan ga watan dulkida hijiran aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam dubu da dari hudu da talatin da tara wanne daidai da ashirin watan ga watan bakwai miladi annabi sallallahu salatu wasallam dubu da sha takwas muna cikin kitabun hajji don ta zamu yi sabon babi insha Allah باب استدلال الركن بالمحجاب باب استلام الركن بالمحجن باب استلام الركن بالمحجن يا إضافة كما يدي سابا وسو ترجم من سيد تنويري أباب إشباب استلام الركن بالمحجن أي هذا باب ko kuma da ibada ce babu ilalin rukuni bil mihjani wannan babu yana magana akan shafar ar-rukun shi ne ar-rukun aswad inda hajar aswad yake kusur wannan inda hajar aswad yake mun ji sumbantarta mun ji shafarta da hannu yanzu kuma za a yi magana akan shafarta amma ba da hannu ba girmi jani da sanda sanda ita ce dauki ne saboda yawon larabci kowace kowane abu za a ga yana da sunan shi kai su wasu illan shi don suna da kama sun goma kowane suna da suna sanda wani nau'i ne sanda suna da lankwasa a can sama sannan kuma suna da ɗan kauri a saman da lankwasa idan wasu aka ce da ita koro to wannan sandan ita ce mai jan annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafi alhajar aswad ba da hannu da wannan sandan yana zuwa maimakon hannu sai ni ka sandan ya shafi hajar aswad da sandan to wannan ne al-imam bukhari yayi wa tarjama domin a san matsayin shafar alhajar aswad ba da hannu ba wannan idan wani uzuri ya gaba kenan saboda addinin musulunci addini ne da sauki duk waɗannan tare tare in in kaza shi ne asali amma in ba da in ba dama to sai a yi kaza shi ma in ba dama to sai a yi kaza saboda a gano addinin musulunci addini ne da sauki kuma ya ala a addini man hawas kuma ya ala addini man hawas irin shi da haka za mu ji matsayin shafar arrukuni watan hajjar aswad bin mihjani da sanda wace kolo حدثنا عمرو بن صالح ويحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجر تابعه وفي عن ابن عقيل الزهري الحمد حدثنا احمد بن صالح ويحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال طاف النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم في حجه الوداع على بعير يسقى يستلم الركن بالمحجن wannan hadisi Ahmad bin Salih ya rasu da mun ya kan Bukhari wa ya yi da Sulaiman da kuma ya da Sulaiman wanda yake nuna wa ya yi wannan hadisin ta hanya biyu ko ya karbe shi ta hanya biyu Ahmad bin Sulaiman Imam Bukhari ya karba da gare shi sannan kuma ya sake karba daga Ahmad bin Salih Imam Bukhari ya karba gare shi sannan ya sake karɓa daga yayin musulman kaji aka ba ta hanyar yin kiran ku to saboda haka yake cewa ƙala kowanne daga cikin su ya ce ma'ana abin salihin ƙala yayin musulman ƙala to sai haka su ce ƙala dukkan su ce haddasa nan wahal aka su ma wanda suka karɓa gare shi mutum ɗaya kamar yadda ya karɓa gare su biyu su bin su ma sun karɓa ga ابن وهب ذلك قال حدثنا ابن وهب جسر سجي ابن وهب عبد الله بن وهب يا رسول قال اخبرني يونس قال لي اخبرني يونس يونس بن يزيد الايلي يا رسول وابان لابان عن ابن شهاب يا تقول محمد بن مسلم بن شهاب الاصول أن عبيد الله بن عبد الله يا تقول عبيد الله بن عبد الله بن عرفة بن مسعود shi kuma an yi abbas ya ji daga abdullahi bin abbas na rabbi allah ta'ala kuma ba طاف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في أجل الوداع على بعير يستلم الركن من الجنة أبدا عبد الله بن عباس يجي مضى وسلم طاف يا توافي في حجة الوداع أحج بنقر أحج بنقر وسنا شفاء أحج بنقر wannan sai zama dalili da hujja akan cewa da abubuwan abbas ya faɗi hajjin bambana daga da yawa da sabai sun faɗi hajjin bambana don haka ana cewa hajjin wada domin hajjin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bambana a nan ne aka saukar da abu na ƙarshe a alƙur'ani a bisa wani zance shi da ayyuka ma kuma su da kuɗi da ku wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islama dinan annabi sallallahu ta'ala sallam bai sake haduwa da watan taro ba na sahabbai kamar irin da wanda aka yi fito da za ka aka lissafa shi ko ake an wajen shari'i mun ba to shari'i ne da yanzu abin da yasa imam bukhari ya kawo wannan cewa ala ba'irin yastalimu rukna bil witan manzo Allah sallallahu alaihi ya yi tawafi ala ba'irin yana kan rakumi yana kan rakumi yattali rukunan mihjan in ya zo wajen al'ajirul aswad yattali yana shafar shi mihjanin da sallah kan shi ne dalilin nesa al'imam bukhari ya kawo wannan hadisi karkashin wannan tarjama saboda wannan mutawa mutawa dukkan hadisin da kada an kawo to yana da mutabaka wadda da shi ta jama wanda shi ne dalilin da yasa watan aka kawo shi to to kaga cewa an sassan ya yi tsawafi akan dabba akan rakumi sannan kuma bimijani da sanda ko kolo wannan wasu daga malamai suka ce wasu ƙila a sassan yana fama da jin jiki da shi yasa ya yi dawaki a kan dabba kuma ya shafi al'ajar aswad da sanda wasu ka ce zai yi wa ya shitaki yana fama da jiki sallallahu ta'ala da sallam sai sada haka bin wata ya ce wasu ma suka ce idan lallai wannan magana wato za ta iya yi wa da domin akwai riwayar da ta tabbatar da cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya taho makka yana fama da jin jiki riwayar abu dawud kalima annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam makkata wa huwa yashtaki fatafa ala wa'idati falamma مر على الركن وفلما عدا على الركن استلم بالحجاب فلما فرغ من طوافه ألا فصلى ركعتين وكان sai tabbatar da tunanin da ake yi wasu ƙila rashin lafiya ce jin jiki ne ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi to wacce riwaya sai ta gaskata wannan tunani da ake yi cewa Allah ya rawaito tsayin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa kada wa huwa yashtaki fa taba ala wahidatihi فلما عدا على الركن استلم من الجليل فلما فرغ من طوافه ألا فصلى ركعتين هذا النبي صلى الله عليه وسلم يا يا توكا بلا كما جكي سي دوابي أكل درسا أكل رقم نساء don haka in yi da ya zo da ya yi a rukunin aswaci a inda hannun aswa da ya to sai ya shafe shi ne jadin musanda lokacin da ya kara dawafi da baki da alafa ya durkusar da rakuminsa fasalla rakatai sai ya rakata tawafi raka biyu to ka wanda bai ba ta zuwa sai ta tabbatar da wannan hasashe wancan tunani na ayyul battar duk dai da yake asnadu wannan bai ta abu dawuda akwai yazidun wa ziyadin a ciki zirin ziyarar fi makon akwai maganganu a wajen malaman jisi kai ne na amma imam nauyi ya ce abinda yake mutum bacci yin tsawafi a ƙasa ya fi lada kuma ya fi fifiko amma in akwai wani uzuri ana iya yi a kan dabba in akwai wani uzuri kamar rashin lafiya ana iya yi kan dabba ko kuma a ba shi lafiya babban mutum ne wanda kowa a son ya gai shi domin a mai fatuwa ko kuma a yi ko a gaya yake tsawa da don a yi to shi ya yi a kan dabba saboda matsayinsa babban mutum ne kowa na son ya gai shi da ina kan dabba za a shi domin in wani na da wata fatuwa abin da ya shafi tsawafi ko sha'anin aikin haji za a mishi ɗaya kenan ko kuma a'a a kora mai ido a ga ya yake da wani zama da wuri shi saboda a matsayin sa wani babban malami ne jagora ne abin koyi shi wanda ba komai ne ke yi akan wannan dabba to amma ba haka ba ba a yi tsawafi akan dabba sai dai kasa amma kuma watan wanda ya yi akan dabba aka ce la'ari ba wani abin da yake gare shi ko abin da zai bayar ko na jini ko wani abin da ya shafi haka domin kai a cikin ya canza ba da wani ne ai ya da wani da ba amma sifar tawafin a kada ya yi sama ya yi to shi ne bambanci kawai amma in da wani ai ya da wani kamar wanda ya can biya ne tun da ya fara asirce ke yi ba ne ita ko can biya da ta so in an yi a kurkun sakuwa da shi tuna aka ce bayyana zambin shi ko yana yi amma shi ne ba a gane haika ce ta saba bai daidai da wanda shi da kuma bai zabe ba na تابعه الداودي عن ابن ابي الزهري عن عمرو يشي وابن الداودي تابعه يا ويونس بن يزيد الايلي مسامه kasancan yunus ne da muhammad ibn muslim da shahaban asuri shi ne to saboda haka yace addarawar diyu ta ba abu ya wa yunus ibn yazid al-ayyi mutaba an ibn abi zuhri al-amri an ibn abi zuhri al-amri ya karbo daga dan dan uwan zuhri an amini shi kuma ya ji daga aminsa dan uwan babarsa shi ne muhammad ibn muslim da shahaban tasiri sannan wata riwaya ce ne mara wannan watan baya
باب من لم يستسلم الا الركنين اليمانيين sun biyu samu
يستسلم الا الركنين اليمانيين باب من لم يستلم الا الركنين اليمانيين wannan babu yana magana akan wanda bai sumbata ba ko bai shafa ba istilami shafa taqlidi shi ne sumbata da baki babin wanda bai shafi al'adab bai shafi komai ba a ka'aba illa rukunai yamaniyai bai shafi komai ba sai ginshiƙai ko kuma kusurori guda biyu din nan waɗanda ake ce wa yamaniyai abinda za ki ji ku yamaniyai aka ce suna gefen da ka'aba suna gefen da yaman take ta ɓangaren da yaman take nan suke amma na sha misali ta kamar ka'aba wannan abin nan din ne tebur din ne to kaga yana da yana da kusurwoyi guda hudu to wannan kusurwoyi sai a ce matsalar suke bangaren yamma yamma don haka nan alhajar aswad yake wannan kusurwoyi da ake fara da to wanda in kai baya wanda ke bi mata ko in ka zagayo wanda daga ita sai inda alhajar aswad yake shi ake ce ma'arrukunul yamani to sai aka haɗe su su biyu sai ana cewa al-yamaniyani waɗannan kuma kusurorin guda biyu ashaniyani suna ta ɓangaren ka ta ɓangaren shamsi to da haka sai aka ba su sunan ashaniyani to waɗannan kusurorin guda biyu suna ashaniyani waɗannan kuma al-yamaniyani yace to babin da ke magana akan mallan yastahim wanda shi bai shafa komai a gaba sai waɗannan kusurori guda da ayyana ne rukun aswad ko rukun yamani kaga yanzu shafa ta ka kai da waɗannan malamai suka ce abin da yasa shafa da sumbanta ya taɓa juna wajen waɗannan rukunai guda biyu da kusurori guda biyu kasancewar su ne suke akan asasin da jirage ma'ana asasi su ne suke a kan gini da annabi ibrahim ya gina kaba ko da aka sake mai da ginin kaba an mai da shi a kan ginin da annabi ibrahim ya gina kaba in an tuna wannan karatu mun yi shi ya gabata to shi yasa ake shi ake shafar su arrukul aswad da arrukul yamani shi ko arrukul aswad inda ya da arrukul yamani shi ana sumbanta sa da baki shi mutum ba sumbanta sa sai dai shafar sa to me yasa ya dara shi shi ana tumbatar sa ana shafarsa domin yana da ayatul aswad wanda ke da mashru'iyyancin sumbanta sannan kuma yana da wakan da shi kuma kusurwa ce mai asasin yin alƙur'ani za ka sai ya zama ana shafarsa ana kuma sumbantar sa shi kuma ana shafarsa ba a sumbantar sa waɗannan biyu ba a ko ba a sumbantar su ba a shafar su su ne ashariya waɗannan guda biyu su ne to abin da yasa waɗannan su ba su kan gini na Ibrahim ma'ana ba su kan asasi harsashen da na Ibrahim ya gina da ba su ciki in an jira Allah sallallahu alaihi ya faɗa da sai ya Aisha yace ba dan mutane ke su dade ba kafirci ba da na rusa kaba na mai ita akan asasin da Ibrahim ya gina ta hadisi ya tabbata nan bangaren inda wato ashariyani to hijiru na duk cikin ka'aba hijiru duk cikin ka'aba ne ya ce na faɗa ta yi ma ta kasa ƙwarshawa na haka wasu gina ka'aba da faɗin ta ba a kan hafsu aka bambana da masu sanarwarin da ya gina to kaji yanzu kenan yanzu da na kusurin ba su kan asasin da ƙwarin ya gina ka'aba shi ya saba a shafa su wa'annan ko suna da asasin shi yasa ake shafa su wannan takaituwa akan arrukunaini an yamaniyani takaitu akan shafa da su gare su wani babu shi ne sai ni bayani a kai
وقال محمد بن بكير خبرنا ابن جريج خبرني امر بن دينار ان ابي شعصاء انه قال ومن يتقي شيئا من البيت وكان معاوية يستلم الأركان فقال له ابن عباس رضي الله عنهما إنه لا يستلم هذان الركنان فقال ليس شيء من البيت وهجوعا وكان ابن الزبير رضي الله عنه عنهما يستلمهن كلهن
وقال محمد بن بكر اخبرنا ابن جريج اخبرني عمرو بن دينار عن ابي الشعطاء انه قال ومن يتقي شيئا من البيت وكان معاوية يستلم الأركان فقال له ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إنه لا يستلم هذان الركن وكان ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما يستلمهن كلهن محمد بن بكر جل البخاري يشي وقال يشي ألم ذاك وطن يعني tarihi ya zama bukari wanda zuwa ya yi tarihin sa wanda ibnu abi shaiba ya yi wasu wanda riwaya akhbaran ibn jurayj ya ce ibn jurayj ya ba da labari akhbaran ni amrun dinar ya ce amrun dinar ya ba da labari an abi shafa ya ga wurin abi shafa annahu qala hakika ce wa man yattaqi sha'an al-bayt shin ɗaki wane ne ya tafi zai guji shai a wani abu da zai daga ɗaki mana ka ba ai ba abin za a guda ma'ana za a shafi ko ina ke nan kuma yin ciki ta gana ba a yi masu cewa a shafi ko wasu kusa ruwa don haka sai ya shi ita ta jama tana magana a kan taƙaituwa a kan shafar arrukunani a yunaniyar amma kuma riwayar da ke karkashin tarjama ita ko tana magana a kan ra'ayoyi guda biyu ra'ayoyi guda biyu za ka yi wani ya tafi kada abin da an shafa ne ba kada an shafa ya ce wani ya tafi shi abin da bai wa zai guji wani abu daga ɗaki shi ba zai shafe shi ba sai ya ke da wani da bane shafe shi وكان معاوية يستلم الأركان فقال له ابن عباس to nan mu'awiya ya zamo yana shafar al'arkana kusurorin ka'aba dukkansu kaga da dukkansu din amma al'arkana bi ma'ana al'arkana kullu mu'awiya yana shafar dukkan kusurorin ka'aba duka guda hudu فقال له ابن عباس في عبد الله بن عباس يجد شيء إنه لا يستلم هذا الرجل ودلم من شأنه لا يستلم باء شامر هذان الركنان وأنان سوء بلاد سوء الشاميان هذان الركنان الشاميان وأن وأنان جيدا ما توجه الشام باء سمرس باء شافس إني عبد الله بن عباس يجي معاوية فقال sai Muawiya ya amsa mashi da cewa laisa shay'un min al-bayt mahjura ai babu wani abu mahjuran da za a kauracewa min al-bayt daga daki ma'ana ba inda za a kauracewa ba min al-bayt daga daki wadannan su ma za a shafe su za a kaurace musu ba kaga wannan tarihi da da Imam Bukhari يا رجل وكان معاذ يستلم الاركان فقال له ابن عباس don aka ce wannan tarihi wasan an yi wasu sa kamar da aka saba wasan waslin duka tarihan na liman bukhari an saba waslin ya ce hada da shi mu'allafu annabahu an muhammadu bin bakri al-bursani al-bursani وأن نسبه إلى فرسان حي من الطفل وقد تقدم في باب توليه الصلاة الإمام البخاري لا يصلي ليس باب تضييع الصلاة جمع كتاب الصلاة يا كروش الإسلام تريا تريا دعاك ينظرن سيوم لا تقبل وتسلام الناشي يوم لا تقبل وأدني إسلام الناشي سنكما الإمام الترمذي وأن يا يصلي الإسلام game da rubin alayhi to sannan kuma wa kana zubair kuma wata wani tarihi ne in an cikin kalwa ibn zubair abdullah ibn zubair kana radiyallahu ta'ala anhuma yastayimuhunna kullahunna shi ma yana shafar su dukkan kusurori gaba kamar yadda muawiya yake sumbantar su wake shafar su dukkan su baki daya haka abdullah bin zubair yake shafar dukkan usulun kawa da baki daya kaji ya ce wa lallai ta shirin da zai majora ibn zubair radiyallahu anhu ma yazdalihu hunna kullahunna dukkan kusurorin ka'aba Abdullahi bin Zubair yana shafa su can da ibn shafa shi kuma gashi abin da yake cewa an shafa ga abin da yake cewa wani da shi an da bai kaga in an lura yanzu magana ta zanju ko magana ta zanju Abdullahi bin Abbas ya ce la yustalamu hadani rukunani ba a sumbatar waɗannan kusurorin guda biyu ba a yi wani wani ba masari ne wani kan masari ne wani to sannan kuma ga mu'awiya a abu shafa da abuwa da zubair su kuma suna shafar dukkan tsakanin kullaka da baki da yanta saboda haka watan shi ma wannan na ibn zubair ibn abi shayba ya yi wasinta ta kan wajen abbas abdullahi da zubair kada ya wasin wannan riwaya kuma bi shi ba za ku ga ki sun ga wasin wannan riwaya ko wannan tarihi da Imam Bukhari yayi to ne ibn Abi Shayba sai ga wannan to nan in an lura kamar da ce ni karanta da abu wannan ya karantar da wajen cewa ga masu ganin a taƙaitu kan rukunin aswad da rukun da bayan ya shafa sannan wasu mafi kasa dukkan da baki ɗaya wasu rukunin al'asan kudu ha tuska da ana kumbatin ta wannan ke
هل أنت عبد الوليد؟ حدثنا عبد الوليد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سعد بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم من البيت ينطلق من البيت إلا الركنين اليمانيين
عبد الله بن الزبير يا زمر يا شعب دكا أكثر دكا سيدي لا ينبغي لبيت الله أن يكون شيء منه ممنوع بزي يبقى لك أمر أبو ولا أبو شعبي ko ina ana gaba sai shi kuma Abdullah bin Abbas radiyallahu ta'ala anhuma shi kuma sai shi da tsakanin ya Rasulullah uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa ajrun kathira yace kuna da kyakkyawan koyi a cikin Annabi sallallahu alaihi wasallam zaka shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam الركن الأسود الركن اليماني سورة إيران za ka shi ka da su da yake ba abu da kan su gari shi na gani a san ɗaya tun da abin da maza na ya shafa ɗin nan karɓa su kuma suna gani ai ba komi dan an shafi wannan domin shafar da annabi sallallahu alaihi wasallam ke nunawa waccan shafa ita ce watan aka karfafa a shafe amma sauran su kuma dan an shafe su ba komi amma su suka fi muhimmancin ba su kuma waɗannan ba dan ba su da muhimmanci ba ne sai aka karantar da wasu da muhimmanci a shafa wannan ijtihadin su ne ijtihadin waɗannan sahabbai ne amma dai abin da Allah sallallahu alaihi ya taƙaitu akan shafa su ne waɗannan rukunai guda biyu a limani don haka ba yake kafa musu hujja da takakkar lakum fi rasulillahi uswatun hasana للمتابع من كل ده النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم ده هكا امر تابعيا يوم سابل سنت باكل تبعوا اقوال النبي الركنين اليمانيين سكدي سكي شافا amma kuma abin lura a nan abin lura a nan wannan riwaya ta imam ahmad wannan riwaya ta cewa wa kana muawiya yastalimu al-arkana mun faɗi tarihin ta amma ba mu faɗi huskar tarihin ba huskar tarihin ta imam ahmad ya yi wasinta ya yi wasinta kana muawiya yastalimu al-arkana eh to wannan imam ahmad da tirmidhi da imam al-hakim takan abdullah ibn usman ibn haytham takan al-kufayl suka kawo riwayata muawiya yana shafa dukkan arkan imam ahmad har wa ya saki ruwaito wa ta kan kata da ta abin kubai da jirkice riwaya jirgi ce riwaya ba jirgi ce riwaya ta ga ce riwaya muawiya ne ke sumbace shafar dukkan arkanu abdullahi na basu na cewa a'a manzo Allah bai shafi duka ba wa'annan bin ba a shafa su ba a shafa su ashaniya ne to wata riwaya kuma sai ta juyo sai ta ce a'a ai abdullahi na basu ne ke shafa duka muawiya ya ce watan watan ba a shafar waɗannan ashaniya ne ta ji wannan riwaya an yi kalli kenan to shi ne abdullahi da imam ahmad ya ce za ku ga bana akan wannan ya ce a wannan watan kalli da aka samu kuskure ne aka samu da jirgi shi wata da ruwa amma magana yadda take a asalin yadda da zuwa bukari ya kawo shi ne mu'amala na shafi duka kanu abdullahi da ba sai ce a ba shafi a shari'a ne to shi ne kuma abin da za a tsara karanta nan adadi na sahabbai ka ga wasu kira sauran yan bid'a dan me za ku abin da aka yi da ku yan bid'a kun zama da kun zama da kun zama a su sun musu kyakkyawan fahimtar ijtihadi ne ma'ana za su yi amma su suna ganin a sadaitu a kan abin da annabi ya yi ka ga da usul adabi akan matsaloli waɗanda suke da addini to no حدثنا ابو الوليد حدثنا ابو الوليد حدثنا ليث بن شهاب عن صالح بن عبد الله عن علي رضي الله تعالى عنهما قال لم ار النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم يستلم من البيت الا الركنين اليمانيين الوليد يا زنتر دمو إن جل إمام البخاري يتحدثنا ليس ليس بن سعد يا زنتر دمو شيخ ميشي عن ابن شهاب ياتي لك محمد بن مسلم بن شهاب الأخوي الصالح ياتي لك صالح بن عبد الله عن أبيه ياتي لك بابش عبد الله بن عمر ياتي لك بابش عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لم أرى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يستعين من البيت إلا الركنين اليمانيين يجي بانغا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن عبد الله بن عمر بانغا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ينا شافر daga ɗaki ma'ana daga ka'aba ban ga inda annabi sallallahu alaihi yake shafa ba ko ban ga kusurwar da yake shafa ba duk an fahimci wannan لم أر يستلم من البيت كل هو يستلم من البيت أي من أركان البيت إلا الركنين اليمانيين سي أسبوعين نم دابي الركن الأسود الركن اليماني su kaɗai ban ga annabi na shafar wani wuri a ka'aba ba nan ba ko wani kusurwa a ka'aba ba waɗannan guda biyu ba kaji
باب تقبيل الحجر باب تقبيل الحجر wannan babu yana magana akan sumbanta kaga an yi istilamu biliyadi an yi istilamu bilirjan to yanzu sai taqbilu sumbanta
حدثنا عبد بن سلام sumbanta da baki ba a sumbanci an yi ajarun aswad da baki wannan ita ce ita jamar da za a yi magana a kai na حدثنا عمرو بن سلام حدثنا يزيد بن هارون خبرنا ورقع خبرنا زيد بن اسلم عن ابيه قال رايت عمر بن الخطاب رضي الله عنه اربع العدى وقال لولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك لقبلتك
حدثنا احمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا وقاص قال اخبرنا زيد بن اسلم عن ابيه قال رايت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قبل الحجر وقال لولا اني رايت رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم قبلك ما قبلتك احمد بن سنان يا تقدم إن جاء الإمام البخاري قال جهزاد بن هارون يجي ابن هارون يا تقدم قال جهرنا ورقاء ورقاء يا دام لباري قال أخبرنا ابن أسلم يجي ابن أسلم يا باب لباري أن أبي يا تقول باب الناجي قال يجي رأيت عمر بن الخطاب لا إلا عمر بن الخطاب يتأمى ثبت كريشي قبل الأجر وقال يا سنبنشي تكذبي تقبيل الحجر لكن لا سيدنا عمر قبل الحجر يا سنبنشي الحجر الأسود دباكين سكينة وقال سيدي لو كسيدي يا سنبنشي كان يسنبنشي كيف هكذا haka zuci ko bayan su bance shi ne yake faɗin haka kalmar nan dai wanda ta sha muka sha mutuwa kanta wanda sai na mu ce da la anni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qabbala kama qabbala ba dan na ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya sumbance ka ba da ba sumbance ka ba ma'ana ba mu fahimci komai ba ba abin da muka fahimta tsaba da tsawaran kawai biyayya ce idin annabi ne sallallahu ta'ala da sallallahu ko mun gane ko mun gane ko dole don haka nan akwai ibadun da akwai sha'air waɗanda akwai wata hikima da wani ilimi da wani dalili da shi mai yin aikin ya san shi amma wannan mutum taslimu ko taslimu sun banta alhajar aswad yana cikin abin da ba mu san dalilin shi ba ba mu san wata hikima ta shi ba za ka muna yi ne tun da mun ga annabi ya yi ko za mu bari za ka yi shaidu sana'un nabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama fala nuhibbu an natruka to saboda haka ce da za a yi ra'ayin rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qabbala ka ba dan naga annabi sallallahu alaihi ya sumbace ka ba ma qabbaltu ka da ban sumbace ka حدثنا مسدد حدثنا مسدد حدثنا عمار بن زيد عن ابن زبير عن الزبير بن عربي قال سأل رجل من قراء رضي الله عنهما عن استيلاء الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله قال قلت أرأيت إن ظلمت أرأيت إن ظلمت قال اجعل أرأيت باليمن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله
حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن الزبير بن عربي قال سأل رجل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يستلمه ويقبله قال قلت أرأيت إن ذهبت أرأيت إن غلبت قال اجعل أرأيت باليمن رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يستلمه ويقبله مسدد بن مصرح يا مسدد واني إن جاء الإمام البخاري شيخ مجد قال حدثنا حماد يجي حماد بهذا مسدد مشيني حماد بن زيد duk inda aka ji Imam Bukhari ya yi Buhara ya faɗi Hammad ba Nisba to Hammad bin Zaid ne dan shi ke da riwayarsa ba Hammad bin Salama ba ne عن الزبير بن عربي يا تقول الزبير بن عربي ابن عربي قال شي سأل رجل ابن عمر شي الزبير بن يجي سأل رجل ونمتن يا تنبي ابن عمر abdullahi bin umar wasu suka ce ba wani mutum bane shi din ne shi ne ya tambayi abdullahi bin umar din rabbi allah ta'ala anhuma an istilal hajar gangane da sumbanta hajar al-hajar al-aswad ya tambayi abdullahi bin umar kan shabar kan kan shabar wa al-hajar al-aswad me dalilin sa me hujjar sa me dalilin sa me hikimar da ke ciki aka ce duka zai iya yiwa a kan haka ne ya canza an yi tira min hadari fa qala sai abdullahi ibn umar ya ba shi an sace ra'aytu rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam kaga babban an sace dalilin wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gani yastalimu huwa yuqabbilu yana shafar shi yana sumbanta shi manzon Allah da gani yana shafar shi yana sumbanta shi qala sai mutumin nan ya ce ƙuntu sai ya ce shi wata azubair bin arabiya sai ya ce ƙuntu sai ya ce أرأيت إن ذهمت بل بالي إن ذهمت يمسي غموض هذا إن شاء الله ko ku a gulintu sai aka rinjaye ya hana in shafa Umar ya amsa mashi ya ce iji al arayata bil yaman wannan lafazin na arayata ka ba da labarin na so kai wuri da shi can yaman daga kudu mutumin yaman ne ban ma suka kawo mana magana arayata magana arayata ba ta ko ta so ba ya ce iji al arayata bil yaman arayata can za ka baka aje can yaman ka bata can yaman ce manzon Allah muka ga yayi don haka muke an ra'aytu bi yawm ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina ce maka manzon Allah da ga yayi yastalimu huwa yuqabbilu manzon Allah na shafar shi kuma yana sumbata shi kana ga wani magana a ra'ayta don haka yace ji an ra'aytu bi yawm wannan lafazin da ra'ayta in an aje shi can aka ce dama mutumin yawm yace ya sake maimaita magana yace ra'aytu rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yastalimuhu wa yuqabbilu manzo Allah sallallahu naga yana shafar shi yana sumbanta shi don haka ni ko ni gumu ko ni gumu sai na shafe shi ko na sumbance shi da babu babu wani gumu wanda zai hana wata Abdullahi bin Umar saboda tsananin musaba saboda tsananin kore shi da Annabi sallallahu bai shafi ko sun bace alhajar da aswad ko sun ce akwai lokacin da ba sai an yi da mutum jiki saboda saboda saboda yayi yadda maza Allah ya Abdullahi ta'ala akwai riwaya ta kawo haka amma sun ce addini sauki ne addini sauki ne ma ja'ala alaikum bid-dini man haraj Allah bai tsananta ba ana da sanin sa in dai an yi yana da kyau in an samu dama ana da kyau yana da kyau kwarai da gaske ka za ka ce hasiru hada kalam masu shari suka ce wannan magana ba sai na umaru ta sai na umaru da umaru hasilinta idan kunta ɗalibar sunnati ba ta wuce baya in dai sunna kake magana ko jira ne da gefe ka ta samu sunna kawai idan kunta ɗalibar sunnati ya ce mace a yi baya ya ce to ka ajiye rami fasurukin baya ya ce ka ajiye rami sannan wa ƙaunaka a rayuta wannan ubinin haka ma ka can ka a rayuta a ce shi can a yi da mai kama da shi wata ta bi sunnata wala ta ta'awa da gani da kai tsaye kawai da kuma ba ba mai waye ba wani hange ko kuma san ba wa kudin yana wata ba ajiye wani
باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه وقال باب قال محمد بن يوسف الدربي وقال محمد بن يوسف الدربي وجدت في كتاب أبي جعفر قال أبو عبد الله الزبير بن عدي الكوفي والزبير بن عربي البصري wannan الإمام البخاري ya kawo shi mu a wannan musallar ko kuma an ci wani babu balle a ce ko ya mutu kimar da kai ne eh to yana da amfani kwarai da gaske al-Imam Bukhari yace qala Muhammad bin Yusuf Muhammad bin Yusuf yace wajen shi daga cikin Muhammad bin Yusuf daga cikin ruwatu na Bukhari waɗanda suka rawaita daga Imam Bukhari Muhammad bin Yusuf al-Bukhari yace wajen bi da Abi Ja'far na sama a cikin littafin Ali Jafar a cikin littafin yace Abu Jafar qala Abu Abdullah al-Imam al-Bukhari yace Az-Zubair ibn Ali al-Kufi wa Az-Zubair ibn Abi al-Basri Zubair ibn Ali domin yace Zubair ibn Ali mutumin Kufa ne amma Az-Zubair ibn Arabi dirra ila jiddani to wannan basari ne kamar da duniya sai Imam Bukhari ta wannan ya ya tsayi ne akan wata riwaya da ta yi tasiri ta canza wani harafi maimakon wani abu az-zubayr ibn mu'arradiy wiki sai wata riwaya ta kawo az-zubayr ibn mu'arradiy ana canza da nan yace to canza da ta tasiri nan shi da Imam Bukhari ke canza na fa'awa a kai الزبير بن عربي نيما با الزبير بن عدي با don haka sai ma ya ƙara bayani الزبير بن عدي كوفي والزبير بن عربي wanda yake a riwayar hakikatan basari mutum basari eh wannan shi باب ما جاء الركن إذا أتى إليه
حدثنا محمد بن مثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال طاف النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بالبيت على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه wannan babi tarjamar ita kanta mai take magana tana magana akan babu man ashara ila rukuni idza ata ilai babi wanda zai magana akan wanda ya ishara zuwa ga rukunin ma'ana riwayoyin da aka ruwaito na waɗanda suka yi ishara tun daga annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka rukuna ila rukuni zuwa ga rukunul aswad kage yanzu abin tadriji ne ke tafi in ba kaza to sai kaza farko dai a sumbace shi a shafe shi a sumbace shi da hannu in ya gagara a shafe shi da sanda lilfin in ya gagara a ishara aka ce ishara da sanda ko ishara da hannu kowane to ishara zuwa ga rukunul aswad in an zaro maimakon shafa da hannu ko maimakon shafa da sanda sai a yi ishara wannan shi ne babin abinda abinda wannan babin kenan sai karanta محمد بن المثنى يتعلم البخاري حدثنا محمد بن المثنى يجي محمد بن المثنى لم يجي حدثنا عبد الوهاب يجي عبد الوهاب يا لم shi ma ya ce khalidun ya rantsar da mu an ikrama ya taro daga ikrama shi kuma ikrama daga abdullah bin abbas radiyallahu ta'ala anhu ma qala abinda abdullah bin abbas yake baba annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ala bagir yace annabi sallallahu ta'ala sallam yayi dawati bil bait baba annabi sallallahu ta'ala sallam bil bait ala bagir yayi dawati da daki على بعير هنا كان راقميسا كلما أتى على الركن أشار إليه دل لوك سيدنا مدارة صلى الله عليه وسلم يجروا أكن الركن الركن الأسود إن حجر الحجر الأسود يجي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم إشارة زوا غريش وسوك شيء دين إجاني إيه دا وكان أبين دلك هنوش سندل دلك هنوش in kuma babu sannan a hannun shi a shara biyu sai ishara da hannun shi haka in yi ishara da hannun shi haka to sai ya sumbanta don haka aka samu saɓani wasu ka ce in an ishara ba a sumbanta idan an ishara kawai sai a wuce
باب التكبير عند الركن
babu takbir inda rukun watan babu takbir wannan babu yana magana akan yin kabbara in an kawo wajen rukun aswad cewa Allahu akbar duk lokacin da aka kawo shudi da yake nan Allahu akbar
حدثنا مسدد حدثنا خالد بن عبد الله حدثنا خالد بن حزاع عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى الركن أشار إليه بشيء قال إنه وكبر تابعه إبراهيم بن الأعوان الكاتب بن حزاع
حدثنا باب التكبير عند الركن حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا خالد الحضار عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال طاف النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بالبيت على بعير كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر تابعه ابن تابعه إبراهيم بن قهمان عن خالد الضبائي مسدد يا من زاد من جاء الإمام البخاري شيء مسدد ابن مصحف قال حدثنا خالد بن عبد الله شيخ خالد بن عبد الله يا من زاد قال يجي حدثنا خالد الأرضاء يجي خالد الأرضاء يا من تدم عن إكرامة يا تقول إكرامة عن ابن عباس يا جد عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال عن عبد الله بن عباس يجي طاف النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في البيت على بعير مازال صلى الله عليه وسلم يا توافي دكاكي على بعير ينهكن رقم kullama aka rukuna a shara ilai duk lokacin da ya zo wajen rukun a rukun aswad kenan inda na jirgin aswad yake a shara ilai bi shay'in kana inda zai yi ishara bi shay'in da wani abu kamar min janin din kenan wanda yake inda hukunsa abin da yake hukunsa din nan kamar na min janin wannan ashara sai ishara da wannan abin to sai ya ce wa kabbar sai ya gaba wa kabbar cewa wa kabbar ya ce Allahu akbar in ya kawo nan to shine dalilin al-Imam Bukhari ya kawo wannan a karkashin wannan tarjuma yace ta'abahu Ibrahim Muhammad Ibrahim Muhammad tabahu yayi wa Khalid ibn Abdullah ibn Abdullah al-Tahan yayi masa wa dan Ibrahim Muhammad تابعه يعني وخالد بن عبد الله المتابعة معنى رواية سا يي متابعة إبراهيم بن الرحمن رواية ستاي متابعة لرواية خالد بن عبد الله الطحان أم خالد الخزاع هذا شيء مثلا خالد بن الخزاع شيء مثلا خالد الخزاع ثبت الأمر جوع الرجل الأسود أتي الله أكبر الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبقنا سيدنا بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم يا عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين